الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha ɗaya ne ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1448 daidai da 26 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar dai yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkutufin dawani na addoktor suhaimi wanda sharhi ne na littafin nan na manzumatun nuniya ta al'imamul kahatani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 48 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta baiti na 84 نفذت مشيعته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان بند شيما من كرنت سبحان من يجري الأمور من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والهرمان ma'ana tsarki ya tabbata ga ubangijin da yake gudanar da al'amuransa da hikima a cikin halittarsa ya azurta wasu wasu kuma ya haramta musu arziki waɗanda ya ba su akwai hikimar basu waɗanda ya hana su akwai hikimar da ta sa ainihin wato bai ba su ba domin ubangijinka baya zalunci idan har mun fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki hakamun adalun mai hikima ne kuma mai adalci ne kuma annahu munazzahun an zulmi ubangiji ta'ala tsarkakakke ne daga barin zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wa ma zalaman wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun to in mun fahimci haka za mu sake sakankan cewa da cewa dukkan abin da yake gudana dukkan abin da wato anna kullama ya jiri duk abin da kaga yana gudana duk abin da kaga Allah ya kaddara huwa adulun wa hikimatun baliga wannan akwai adalci a cikin wannan abu da aka kaddara faruwarsa cikin wannan abu da kaga ya gudana a yanayin yadda ya gudana akwai adalci sannan akwai cikakkiyar hikima a cikin haka ko da sharri ne ya bayyana a zahiri mu a wajenmu domin kaga mu a wajenmu talauci sharri ne wadata ita ce ake ganin ainihin wato falala rashin lafiya mu a binnisba a wajenmu sharri ce an gane ko haka ibtila'o'i da ke samun bawa duk yana ɗaukansa a matsayin sharri da haka ko da wani abu da Allah ya kaddara ya faru a kanka ya faru malam ya ce ko da a zahirinsa kana ganin baka ji daɗi ba ko da a zahirinsa kana ganinsa a matsayin sharri to shi a wurin Allah ba a danganta sharri zuwa gare shi sai dai bin nisba zuwa gare ni bin nisba zuwa gare ka mu dinga ganinsa a matsayin sharri amma la yunsabu sharru ila Allah mubasharatan kai tsaye ba a cewa wannan sharrin daga wurin Allah ne wa inna ma yunsabu ilaihi qadaran ana jinginawa ne zuwa gare shi bisa kaddara da haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka alheri gaba ɗayansa yana hannunka sharri kuma ba a danganta shi zuwa gare ka kullum min indila duk da cewa kuma Allah ta'ala ce da sharrin da alkhairin komai duk komai daga wurin Allah ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik amma duk sanda aka tashi jingina alkhairin to sai a jingina shi zuwa ga Allah duk sanda aka tashi jingina kishiyar alheri sai mutum ya jingina shi zuwa kansa da aka ganin damar Allah maɗaukakin sarki zartacciya ce tana gudana ne gwargwadon adalcinsa da hikimarsa abinda Allah ya so ya ga dama shi ke faruwa abinda Allah bai ga dama ba baya faruwa yana halittar abin da ya ga dama ya ji kan wanda ya ga dama wannan falala ce daga gare shi da baiwa ya kuma azabtar da wanda ya ga dama wannan kuma adalci ne daga gare shi malil ibadi alaihi haqqul lazimun domin bayi ba su da wani haƙƙi na tilas akan Allah ba su da shi ballantana in wannan ba a yi wannan abin ba mutum ya ganin an hana shi haƙƙinsa ko an tauye masa haƙƙi ko kuma an ci masa ainihin wato haƙƙi bayi ba su da wani haƙƙi na lalle lalle akan Allah kalla ko kaɗan faufau babu wala sa'ayun ladaihi zayun amma shi kuma Allah alƙawarin da ya ɗauka babu wani aiki da bawa zai da zai tozartar da shi duk abin da bawa ya sai ya saka masa in udhibu fa bi adalihi aw nu'imu in ya azabtar da su ba zalunta sai ba adalci ya musu aw nu'imu in kuma yayi musu ni'ima fa bi fadlihi wannan falalarsa cewa huwal karimul wasi'u ina fata gane da haka komai yana rubuce a cikin lauhil mahfuz kamar yadda Allah ta'ala ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ummul kitab shine lauhil mahfuz da haka Allah ta'ala ya ajiye a cikin ummul kitab kaddarar komai tana ciki kamar yadda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mi sakacin barin wani abu ba a cikin lauhil mahfuz komai mun kawo shi dalla dalla dake dake kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kana zalika fil kitabi mastura wannan tabbataccen abu ne a rubuce a cikin littafi ما أصابك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير داك فقصد هديتا kai dai ka zama mai tafiya tsaka-tsakiya ka bi tsakiyar hanya hanyar da babu karkacewa a ciki cikin komai a tafiya ka zama matsakaici a tafiya a magana ɗaga murya ka zama mai matsakaicin ɗaga murya a mu'amala haka ina fata an gane wa qasid fi mashik wa ghadud min sautik inna ankara al aswati la sautul hamir Allah ta'ala ce wai in zaka yi tafiya kai matsakaiciya tafiya ita ba sauri ba irin sauran rashin nutsuwa ita ba sanda ba irin ta malalata wanda ba su da kuzari a jikinsu sannan ka yi ƙasa da muryarka kar ka ɗaga murya da yawa inna ankara al aswati wai duk a cikin sautuka sauti mafi muni la sautul hamir shine sautin jakuna da haka alƙisdu shine al'adulu wa ɗariƙul wasat kamar yadda muka karanta hanyar da take tsaka-tsakiya babu tudu babu kwari a cikinta wannan ita ake kira da ɗariƙul wasat ita ce tafarkin da Allah yi wa wasu daga cikin bayinsa ni'ima da ita cikin annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai wanda muna roƙon Allah mu ma ya sanya mu a cikinta wala takun muta ghaliyan kada ko da yaushe ka zama mai wuce iyaka kar ka zama mai ƙura a daka a komai ka zama matsakaici na fata an gane kamar yadda muke ta bada misali ko a wadata ka zama matsakaici wajen kashe kuɗi ka zama mai kashe kuɗi tsakatsakiya ko da kana samun su da yawa ka kashe su tsakatsakiya wannan shine yafi wato wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin kar mutum ya dinga israfi an gane ko Allah ta'ala ce wala tubadhir tabdhiran kada mutum ya dinga almubazzaranci Allah ta'ala ce walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawaman da aka duk mutumin da yake tafiya hanya madaidaiciya tsaka tsakiya to rayuwa ta fi daɗi a nan gurin duk wanda yake so ya more wa rayuwa to ya zama tsaka tsakiya hatta ko a kudin ka shiga layin masu gasa nan ma ba kawai ukuba da punishment kake ba kanka ba hutu na kwakwalwa ba hutu na na rayuwa kullum a wahalce ka gajiyar da jikinka ka gajiyar da kwakwalwarka kuma kwanakin dai da aka rubuta za ka yi ba ƙara ma za yi ba na fata an gane ba ci ba kyauta ba sadaka ba taimako saboda kawai ƙoƙarinka target ɗinka nan da shekara ka za ka kai kaza nan da shekara ka za ka kamo ne wannan isa kanta uquba ce mai zaman kanta wa man qaddara Allahu wa halahu kenan na fata an gane to haka a abin da ya shafi addini shi ma ba a son mutum ya zamanto mai wuce gona da iri ba a so banza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara yayi jan hankali zuwa ga irin wannan ɗabi'ar ta wuce sa'a a addini in za ka yi tafiya to ka zama a tsaka tsakiya kake tafiya a addini kar ka yi guluwi kar ka yi tafri'i kar ka yi ifradi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nasu iyyakum wal guluwa fid din yace na ja hankalinku nayi muku kashedi a hirdinku da wuce iyaka a addini domin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku ba wani abu bane alguluwu fid dini ne ya kai su duk abin da kaga sun fada cikin sa gashi dai mutane ne waɗanda za ka gansu masu addini to har a addinin Allah baya son ka wuce sa'a waya kifa inda amrihi wa nahyi in Allah ya ce tsaya nan tsaya kawai to wani lokaci za ka ga wuce gona da irin yakan sa ka wuce geji inda aka ce ka tsaya ma ka dinga ganin nan din in ka tsaya kaman baka kyauta ba ko nan din ba nan ya kamata a tsaya ba ka ci gyaran Allah ka ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga halaka ce a ce uku ka ce hudu ya kamata ko biyar ya kamata kaga cin gyara ne wannan da haka wannan shine inna dina yusrun addinin nan na Allah mai sauki ne walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu da haka manzon Allah shi shawara sa fasaddidu ku tafi tsaka-tsakiya wa ƙaribu ku yi iya bakin ƙoƙarin abin da aka ce ku yi ku ga cewa kun yi shi kuma kun yi shi daidai kuma cikakke in kun kasa to ku kamanta ku kusa cikawa din shine wa ƙaribu wa abshiru ku zama masu yi wa junan ku bishara wasta'inu bil gadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja wannan duk mun karanta satin da ya gabata halakal mutanaddiuna duk dai masu yan wuce gona da iri ne da aka fargulu fi kulli shay'in muharramun wuce iyaka a komai haramun annal ifrada wa tafrida mamnu'un takaci da wuce iyaka duk kowanne shari'a ta hana shari'a ta hana ka zama mai sakaci kuma ta hana ka zama mai wuce iyaka musulmi na kwarai na gaske ko da yaushe yana tafiya ne a hanya tsaka-tsakiya yana nisantar guluwul gulati wa ifradihim yana nisantar tafridul usati wa taqsirihim da haka falidhalika haddara huna min al-guluwi wa bayyana anna wa bayyana dhalika bimithlin bimathalin darabahu fi anna al-qudura tafuru bil galyali wannan duk mun karanta ko sannan mun karanta baiti na 87 din bi shari'ati wal kitabi kilayhima fakilahuma lid-din wasitatan sai kuma magana ta gaba malai yake cewa kai addinin ka ta hanyar sunna da alqur'ani su su biyun za ka haɗa ka gina addini a kansu fakilahu ma domin alkur'ani da sunna ɗin nan wasu ɗatani liddini su ne tsanika guda biyu zuwa ga addini duk wanda addini zai yi irin wanda Allah yake so to ba shi da tsanin da ya wuce alkur'ani da sunna in ka ga ya nemi wani tsani ya jingine alkur'ani da sunna ƙarya yake ba shirya yake nema ba ba kuma addini yake nema ba da haka a fahimci wannan an gane ko da ka bin alkur'ani da sunna shi ake nufi a nan da aka a shari'a ce a nan tana nufin sunna kamar yadda tun a satin da ya gabata mun karanta da aka babu yadda za a mutum ya gane addini babu yadda za a mutum ya riƙe addini babu yadda za a mutum ya yi istinbaɗi ya fitar da hukunce-hukunce a cikin addini babu yadda mutum zai fahimci aƙida ya fahimci wa'anne irin halaye ne ababen yabo masu kyau wane irin ladubba ne waɗanda Allah yake so mutum ya ladabtu da su wace ibada ce Allah ta'ala ya shar'anta sai fa ta hanyar littafin Allah sai ta hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan sun su biyun nan wahayi ne daga wurin Allah subhanahu wata'ala shi ko addini ba a karɓarsa sai daga wahayi wahayun min Allah sai wahayi daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ni fa alqur'ani aka banda kuma wani abu mai kama da alqur'ani kwatan kwatan alqur'ani shine sunna da aka su su biyin gaba ɗaya da alqur'ani da sunna dukkanin su wahayi ne sai dai ɗaya ana bautawa Allah da karanta shi shine alqur'ani ɗaya kuma ba a bautawa Allah da karanta shi amma ana aiki da shi idan mutum lam yuta'abbad bi tilawati wa huwa ma saha min al ahadithi yake ta wa illam yuta'abbad bihi wato shi sun ita sunna ana aiki da ita ne koda ba a karanta ta a matsayin tilawa ba wannan shine ita sunna abin da ya inganta na hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan annahuma wasidatan lid-din innahuma asasu ad-din kulli alladhi yaqumu alaihi wa yartakizu alaihi bina'u tushen musulunci ginin addinin musulunci akan ainihin waɗannan abubuwa guda biyu aka gina da aka bai inganta a ɗauki addini a riƙe addini daga waninsu domin idan kai addini da su ya kai bawan Allah ka ɗabbaka hukunce-hukuncensu wa waɗanta nafsaka li'amrillah zuciyarka ta nutsu da bin umarnin Allah alƙur'ani kenan wa amri rasulihi bin umarnin manzon Allah sunna kenan alladaini thabata fil kitabi was sunna fa hadha huwa ad-dinul haqq wa huwa shar'u wa huwa al-islam alladhi la yaqbalu Allahu dinan siwahu قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان mun karanta shi wannan baitin ko wa kadha shari'atu malai yake cewa haka ma sunna wal kitabu da alqur'ani kilahuma su su biyin nan bi jami'i ma ta'atihi muhtafizani masu kiyayewa ne ababen kiyayewa ne bi jami'i ma tatihi daga dukkan abin da tatihi suke zo masa wa yu'akkidu fi hadha albayt al-imam al-qahtani yana ƙara ƙarfafawa da ƙaimi a cikin wannan baiti cewa annal kitaba was sunnata muhtafizani bi jami'i masail al-din da al-qur'ani da sunna su Allah ya ɗora wa alhakin kiyayewa da kula da dukkan matsalolin addini ƙaunan matsalar ta faɗa ce wa amalan ko ta aiki wa atiqadin ko ta ƙudurcewa duk wanda yake so ya samu addini mai kyau aƙida tatacciya aiki nagari karɓaɓɓe magana wadda take karɓaɓɓiya a gurin Allah to dole sai an gina wannan akan alƙur'ani da sunna wa min fadlillahi azza wa jalla ala hadhihi al-umma na daga cikin falalar da Allah ya yi wa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an hafiza lahal kitaba wa sunnata inda Allah ta'ala ya tsare wa wannan al'umma alƙur'aninta ya kuma tsare mata sunnata khilafan lima hasala min taharifi saɓanin irin abin da ya faru na canzawa da karkatarwa fi kutubil umami sabiqa cikin littattafan al'ummomin da suka gabata an gane ko Allah maɗaukakin sarki gatan da yawa wannan al'umma daga cikin falalar da wannan al'umma ta samu Allah ta'ala ya ba wa littafinta kariya ya ba wa koyarwar annabinta kariya wannan kaga al'ummomin da suka gabata da annabawansu ba su samu wannan falalar ba shi yasa aka rikirkita lissafin littafansu aka ƙara aka rage an fahimta ko yuharrifuna al-kalima su yahuda dama Allah ya faɗi su sun yi wato sun kware wajen manipulation sun kware yuharrifuna al-kalima amma wadi'i su ma kiristocin da suka suka yamutsa injilar ta su suka cakuɗa ta suka cire abin da suka ga yayi daidai da san zuciyarsu suka kuma ainihin wato bar abin da yayi daidai da san zuciyarsu suka kuma ƙara to alqur'ani Allah ta'ala ya bashi kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kar ka dauka iya alqur'ani sunna ma Allah ta'ala ya bata kariya dukkan farmakin masu farmaki sun kasa kai sunnar manzon Allah kasa duk abin da za a yi ta kulle kulle da yan yan yan yan yan kalakato da duk wanda yake yana alqur wato ba abin da yafi tsone musu idanu irin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in sunna aka zubar da ita ta fadi to kai tsaye ƙur'ani za a durawa duk wannan ihun da ake ta cewa ƙur'ani ƙur'ani zalla ba gaskiya ba ne domin kullum abin da muke cewa ta wace wasu da alƙur'anin ya zo don me yasa ka yarda da wasu da ƙur'ani ya zo amma baka yarda da wasu da suna ta zo ba kuma duk wasu ce guda ɗaya dukkan alƙur'anin da za ka karanta da kowace irin ruwaya cikin ruwayoyi da za ka karanta to ta zo ne da isnadi mazaje ne suka ruwaito wane ya ji daga wajen wane wane ya ji daga wajen wane har ya iso zuwa ga gare ka haka sunnar ita ma da haka in kana ta cewa qur'ani kadai shi ita sunnar to ka gaya mana ta wace hanya ka samu alqur'ani ba dai kai aka yi wahayinsa ba ba kuma malamin ka aka yi wahayinsa ba bal ma lokacin da aka yi wahayinsa lam takun shay'an madhkura an fahimta ko to yanzu sai mu ce waye koyar da kai alkurani zaka ce malamin ka shi kuma waye koya masa malamin shi kuma waye malamin sa a ce kun yarda da isnadi kenan ashe ka yarda ba kawai haifaka aka aka ji kana ta tilawa lalle ko shakka babu ka je makaranta allo ko islamiya kuma kana da malami zaka iya faɗar sunansa kuma zaka faɗi irin abin da ya baka na gudunmawa shi ma malamin naka in zai faɗi gaskiya haka haka ce ta faru a kansa kaga kenan kai kanka zuwan alkurani zuwa gare ka da isnadi ya zo ina ba ta gane da haka shi sa Allah ta'ala ya ba su kariya gaba da shi sa Allah maɗaukakin sarki ya samar da zaratan malamai wayanda ake ta zagin su a yau ana ta cin mutuncin su irin su Imam Bukhari sun zama ciwon ido sai hakuri an gane ko a zage su a yi musu batanci a ce kaza a ce duk a faɗa abin da za a faɗa amma har yanzu sahihul bukhari musulmi sun karɓe shi na ƙware suna addini da shi sahihu muslim abin nan wato al'umman musulmi sun karɓe shi hannu biyu suna aiki da shi an fahimta ko a zo a tambaye ka ya za a fahimci ayoyin alkur'anin kai ta da wurwura ko jiya an gaya min an tambaye wani dan kalaka to wai ya fito da sallah cikin alkur'ani ya kasa ba da ansa sallah a cikin alkur'ani in mun je aikin hajji yanzu ya za ya za mu yi aikin hajji in yanzu ina da kudi zan fitar da zakka ina fata an gane da sauran abubuwa da yawa da haka da alkur'ani da sunna ai sunna Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam danye wa mutane bayanin alkur'ani to in ka ce ba yanzu kenan sannan kuma kullum abin da muke cewa kai ma tun da ka ce ba manzo Allah bai yi bayanin komai ba to ai kai ma ba wanda ya ba mu ashwaran ba wanda ya ce aiko ka kai in ka tashi kai ma sai ka karanta larabcin alkur'anin kai shuru dan me yasa kake sharhi dan me yasa kake fassara dan me yasa kake karin bayani duk mai ajiye karin bayani da sharhin manzon Allah sai kai katon banza kai ka zo ka sa mutane kai ta surutu kuma mu dauki magana ka mu ajiye ta annabi sallallahu alaihi wasallam okay ashe ana iya yin bayani gashi kai ma haka an kafa maka kyamara kana iya yi wa mutane sharhi da bayani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama shekara 23 kawai qira'a ya ta yi wa sahabbai bai karanta bai yi musu bayanin ma'anar ayoyin ba in kuma yayi to suna ina ina ba ta gani Allah ka shiryar da mu mutane ba yanda za ka yi tunda Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir duk yanda za a yi haka za ta kasance wannan firka guda biyu babu yanda za a yi duk iya bayanin ka da wa'azinka haka annaba suka yi ba su iya shiryar da kowa ba shirya a hannun Allah take in ya shirye shi kenan man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida shine kawai haka za ta tafiya da haka kai za ka yi ta jin zafi a ƙidu ba za su daina fitowa ba miyagu daga nan ta sha alkiyama na daina wani an mutsuke wannan wani wani zai sake fitowa wani ja'irin in aka sake cewa kaza wannan kaza ya lafa wannan aƙida za a sake samun wani shi ma ya samu ko kwangila ko dai wani shi ma shi dan ya zo ya amfani da shi shi ma ya zo ya yada ya kwashi abin da zai kwasa na batattu wannan kuma rabo ne na shi dan wanda dama Allah ya yi alƙawarin zai bashi wani kaso a ciki wannan bayan da za ka yi ba taba waye gari ba aka duniya ta zamanto gaba ɗaya akan shirya ake ba taba yi ba a tarihi Allah ma da ya hadice mu cewa huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kuma wallahu bima ta'maluna basir a cikin ku akwai kafirai haka dole abun nan ba yanda zaka yi sai kaga kafirai a duniya su ma ba yanda zaka yi da kai duk yanda suke ta yi wa musulunci ta'addanci suke kakkashe musulmi suke jefa gumamai kasashen musulmi ba za a daina samun musulunci ba da musulmi dole sai sun gama ruwan wuta sun gama iskancin su sannan kuma su ji an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah na ba ta an gane ba inda za yi haka za yi ta wannan sira ne bainal haqqi wal batil wannan wata wani wani fada ne tsakanin gaskiya da ƙarya wani lokaci gaskiyar ta galaba ta tasiri saboda masu rike da ita da gaske suke kuma sannan Allah ta'ala yana tare da su wani lokaci kuma a samu su yi rauni san zuciya san duniya ya shigo wannan kuma raunin nasu shine sai kuma wanda yake kishiya su sai amfani da wannan damar raunin nasu shi kuma ya yunkuro wannan yunkuro ba yana nufin ba gaskiya bane a wanda suke rike da ita ne wani dalili ko saban Allah ko san zuciya ko san duniya yasa suka yi rauni rukon da ya kamata su yi ba su yi mata ba to shi kuma wancan sai amfani da wannan damar sai sake yunkura kafin a samu kuma wasu zaratan da za su kuma dawowa su sake karbewa su sake daga tutar gaskiya haka za a ta yi Allah maɗaukakin sarki ya samu gane Allah ta'ala ya ce inna na hannu zalla dhikra wa inna lahu lahafizun lalle hakika mu ne muka saukar da azzikira wa inna lahu lahafizun kuma hakika mu masu kare azzikir din ne alqur'ani kenan Allah ya saukar da alqur'ani kuma ya dauki nauyin kare shi da aka duk yanda za a yi wajen aga an shigar da batanci cikin alkur'ani ko an canza masa ma'ana ko an yi kaza ko an yi kaza ba za a iya samun nasara ba wanda makiya addini sun yi ta yin wannan amma har zuwa yanzu alkur'ani yana nan ba a iya yin nasara na bata shi ba fa jami'ul ulumi diniya dukkan ilimin muka na addini allaci ya hataju ilaiha al'abdu wa ilimin mukan da bawa yake da bukatar su a addinance min umuril aqida duk abin da ya shafi al'amarin aqida wal halal wal haram abin da ya shafi halal da haram wal mu'amalat abin da ya shafi mu'amaloli wal akhlaq abin da ya shafi halaye da ɗabi'u wal adab abin da ya shafi ladubba wal ahkamil adila da hukunce hukunce na adalci aw ma yusamma bil ahwal shakhsiyya ko kuma irin waɗanda ake kira da harkokin mutum ko al'amuran mutum na yau da kullum na iyali su ake kira da al'ahwal shakhsiyya fi hadha zaman a waɗannan a wannan zamanin kullu zalika duk wannan da kaji shamilul lahu kitabullahi azza wa jalla wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wannan duk bayanin da kaji littafin Allah azza wa jalla sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ta kunshe su haka duk mai san aqida ta tacciya ba zai nisa da alqur'ani da sunna ba duk wanda yake so aqidar da Allah yake so ka ya kadu da Allah da ita tana cikin alqur'ani aqida tatacciya wadda babu gurbata a cikinta tana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi ka san halal da haram sai ka koma cikin alkur'ani da sunna ba za ka iya mu'amala ba mu'amala mai kyau da makwabta ka san haƙƙin makwabci ya san naka ba za ka iya mu'amala ba mai kyau da iyalanka su san haƙƙinka ka san nasu ba za ka iya mu'amala mai kyau da iyayenka ba ba za ka iya mu'amala a gurin kasuwancinka ba ko wajen neman abincinka dukkan wata mu'amala da ka sani tana cikin alkur'ani da sunna da haka in kana neman ababun mu'amalat ba za ka yi nisa da alkur'ani da sunna ba za ka koma cikin alkur'ani yake da bayani in maganar kasuwanci ce alkur'ani ya yi bayani in maganar auratayya ce alkur'ani ya yi bayani in maganar zamantakewa ta makwabtaka ce alkur'ani ya yi bayani da aka ba zama da musulmi da wanda ba musulmi ba ma da alkur'ani yayi bayani hakan ka koma cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam halal da haram tana nan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas haka al mu'amalat haka al akhlaq abin da ya shafi halaye da ɗabi'u na gari ba yanda za a yi mutum saboda babu likitan zuciya irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka bashi littafi wanda yake saukakke daga wurin ubangiji da haka in aka in mutum ya kamu da cutar zuciya cututtuka kala-kala na zuciya alkur'ani ake cusa masa bisa fahimtar da manzo Allah ya fasara alkur'ani da sauran magabata sai ya warke sai ga duk wannan cutar da take kame a zuciyarsa duk ta warke ta mutu da haka wal da abin da ya shafi ladubba ka zama mutum sahihin mutum mai daɗin zama mai daɗin hulɗa mai daɗin mu'amala sai ka koma cikin alkur'ani sai ka kulla alaka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ahkamil adila haka hukunce hukunce na adalci kaga gidan mutum ya zama baitul muslim sai ya koma cikin alkur'ani sai ya kulla alaka da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ƴaƴansa abun ban sha'awa nagartattun ƴaƴa duk sai an kulla alaka da alkur'ani sai an hada yara da matan gida duk sai an hada su da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ake ganin daidai wannan duk yana kunshi a cikin alkur'ani da sunna li anna allaha azza wa jalla akmala lana ad-dina domin Allah mai girma da haka ya cika mana addini babu wani abu in dai da sunan addini ne ba wani abu da muke bukata yau muna jira sai wani ya kawo mana babu shi Allah ya riga ya cika mana addini addinin mu a cike yake duk abin da Allah yake so mu ya addini ya gaya mana qabala an yantaqila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wannan duniyar ya koma zuwa ga abokai maɗaukaka ya koma zuwa sama kabala an yanta ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ilan rafiq ila ala an ce addini ya cika tun kafin manzo Allah ya bar duniya aka ce mana addini ya cika da haka duk wani abu da abu da ya zo maka a yau da sunan addini in dai bai zo ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba to ka ja baya kai hattara da shi ina ji maka tsoron kada kai hasarar lokacinka kada kai hasarar 'yan canjinka kuma lokaci ya ƙure maka ba tare da kayi abin da ya kamata ba wanda ya dace da addini wanda zaka samu lada da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da aka cika mana addinin nan kaf qala allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai bayan wannan ta sauka annabi ya bar duniya da wajen shekara dubu kawai wani sai ya ce ya haɗu da wani a kwanar gidan zu kawai ya bashi wani tasbihi ko ya bashi wani zikiri ko ya yi mafarki da wani mutum mai hirami ya bashi ya bashi ya bashi wani wuridi ko ya bashi wata sallah raka'a kaza a to wannan kuma kaga in ka yarda da wannan kuma to kaga wannan aya ta zama kai har yanzu shi addinin ka bai cika ba har yanzu kai a gurin ka wani za a ci gaba da yin wahayin addini addini bai cika ba kenan wannan aya ba ta da ba ta da ma'ana kai a wajen ka baka yarda da wannan aya ba in ko ka yarda da wannan aya sallah ta cika azumi ya cika zakka ta cika hajji ya cika duk abin da ya shafi ibada ya cika sai dai a ce an manta sai a taso da shi a tuna wa mutane wannan kuma a matsayinmu na 'yan adam akwai mantuwa akwai jahilci sai dai a ce wannan al'umma tana fama da duhun jahilci a yaye mata yanar jahilci a fito mata da ilimi shike nan ta ci gaba da aiki da shi na fata an gane a kama kamanta wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kawai tunatarwa kake bukata da an tuna ma sai ka ji okay wannan sakon kokolwarka ta san shi ba wai ana jiran ana so ka zauna wai sai an a kawo maka wasu sababbin abubuwa ko kuma wani abu sabo ba suratul ma'ida aya ta kuma manibtagal huda shi yasa duk wanda ya nemi shiriya min gairi hadha dariqi ba ta wannan tafarkin ba faqad khasara khusranan mubina ya bata yayi hasara kuma hasara mabayyaniyar hasara wanda duk yake neman shiriya ba ta hanyar alqur'ani ba ba ta hanyar sunna ba wallahi ya bata kuma wallahi ba zai same ta ba saboda hanyar samun ta din ya bata babu wani littafi da zai hada ka da shiriya babu koyarwar da za ta haɗa ka da shirya in ba littafin Allah ba in ba koyarwar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa man salaka hadha dariqa wanda ko ya shiga wannan to ya hau jirgin annabi nuhu duk wanda ya shiga wannan tafarki na alqur'ani da sunna faqad faza fawzan azima to hakika ya rabota kuma rabo mai girma fal na'adda alaihi ma bin nawajizi mu rike su da ƙarfi da haƙoranmu mu rike alkur'ani kar mu yadda a raba mu da shi mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfi kada mu yadda wani ya fizge mana ita ya yi mana musanye ya kwace a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair wani ya zo ya maka wayo ya yi maka 419 ya damfare ka ya kwace mai kyau ya baka jabu kar ka yadda da wannan rike alkur'ani rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kyakkyawar fassara da magabata suka yi walinajtahid fi bina'i jami'i umuri dinina mu yi kokari wajen gina dukkan al'amuran addinin mu alaihi ma akan alqur'ani da sunna wa bina'an alai gini akan haka fa inna ma kharaja an hadiyil kitabi was sunna la ya'du an yakuna bid'atan min al bid'i fa inna ma kharaja ka sani duk abin da ya fice an hadiyil kitab daga koyarwar alqur'ani wasunna duk abin da kaga ya fice ya sauka daga koyarwar sunna la ya adu an ya kuna bid'atan kar ka bata wani lokaci kar ka yi wani dogon nazari bai wuce ya zama bid'a ba minal bid'i daga bid'o'i Allah ce a haddasa hannasu wanda mutane ne suka kirkiro ta duk abin da kaga ya ki hawa kan alqur'ani ya ki hawa kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to ka sani wani abin bid'a ne in dai da sunan addini ne to ya kamata a samu wata aya ta alkur'ani da take goyon bayansa in dai abin addini ne ya kamata a samu manzan Allah ya yi ko ya ce a yi ko an yi a gabansa bai ce komai ba na fata an gane in ba haka ba to ka sani mutane ne suka kirgo suka kago wannan komai dadewar abin fa komai dadewarsa shedan ai shi ma ya dade shi ya zama sai shedanci sai ya zama daidai ana magana waya ce wannan ibada wajen shekara saba'in tun malam wane yana nan ake yin ta shekara saba'in ashe ashe ashe ashe shekara saba'in an fahimta ko ba shekara saba'in ko shekara ɗari nawa ta yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta ba to wannan ibadar ba za ta karɓu ba a wurin Allah subhanahu wataala قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديثي نيغاشي نان صحيحي hadithin imamul bukhari hadithin muslim imamul bukhari hadithi na 2697 imam muslim hadithi na 1718 hadithin ummul mu'minin aisha ila wani ya ce to ai ni ma kawai tasowa ne ba ni na kirkiro ba ba ni na kashe zoman bara ta aka bani sai aka ce to kai ma akwai ruwayarka wa fi riwayatin man amila amalan wanda ba shi ya kago ba wani ne ya kago shi kuma a raya yafa to shi ma man amila amalan ta shafe shi fa laysa ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun da wanda ya kago da wanda aka kago shi ma yake duk sun shiga cikin hadisin da haka Allah ta'ala ba zai karbi wannan aikin ba daga wajen kowa ya fito kowa ne ne ya zo da shi ko suwaye suke yin sa in dai babu su tamfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan a matsayin ibada ko addini Allah ba zai karba ba Allah ya datar da wujubul imani bil ghaibi kulli wajabcin imani da abin da ido bai gani ba gaibu kenan wajibi ne yin imani da abin da ba a gani ba kullihi kowane irin abu ne komai da komai wanda ido bai gani ba gaibu ne wajibi ne kai imani da shi wa min zalika yana daga cikin abin da ido bai gani ba al-imanu bil katabatil kiram yin imani da mala'ikun nan marubuta masu girma masu daraja ina da su kana da su amma ban taba ganin nawa ba kai ma baka taba ganin naka ba rashin ganin baya nuna babu su shine babun imani da gaibu imani da abin da ba gani ba allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suke imani da abin da ba su gani ba an ce musu akwai qur'ani ya ce akwai amma ba su taba gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai amma ba su taba gani ba amma sun yarda imani da gaibi kenan daga ciki akwai imani da al-katabatil kiram mala'iku marubutan nan masu daraja to za mu karanta baiti na 89 da na 90 insha Allah kowa sai ya sa ido a littafinsa mala yake cewa wa li kulli abdin hafizani li kulli ma يقع الجزاء عليه مخلوقان ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران وهما لأمر الله مؤتمران أمرا بكتب كلامه وفعاله أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران وهما لأمر الله مؤتمران ما لا يتشو ولكل عبد حافظان كون باوى yana da masu bashi kariya kana tafiya kai kaɗai ba kai kaɗai ba ne akwai kana da hafizani kana da wasu mala'iku da Allah ta'ala ya sanya suna tare da kai bodyguard security ka ɗaya yana gaba ɗaya yana bayan ka ina da su kana da su tana da su muna da su kowa yana da su an gane ko ko kuma ka ce wali kulli abdin hafizani kowane bawa yana da wasu mala'iku masu kare aikinsa masu kariya li kulli ma ya ka'ul jaza'u alaihi makhluqani ma'ana wa li kulli abdin hafizani kowane ɗaya daga cikinmu yana da wasu mala'iku hafizani li kulli ma ya ka'ul jaza'u alaihi masu lura da kula da dukkan abin da sakamako yana afkuwa a kansa makhaluka ne kuma suna nan an halice su ba wayancan hafiza ne waɗanda suke ba mutum kariya ba marubuta yake magana wali kulli abdin kowane bawa hafizani yana da mala'iku hafizani li kulli ma yaqa'ul jazaa'u alai ko kace wali kulli abdin kowane bawa hafizani makhluqani wato yana da wasu mala'iku makhaluka ne waɗanda aka halicce su hafiza ne likulli ba ya kawul jazawa alai wanda su suke kula da kuma kiyaye dukkan abin da yake faruwa a kansa na sakamako ko alhaki ko akasin haka umira wayannan mala'ikun an umarce su bi katbi kalamihi da su rubuce zancensa kaf shi sa aka ce yi shiru ko ka faɗi alheri kana buɗe baki alƙalaminsu yana kan takarda adadin abin da ya fita daga bakinka adadin abin da suka yi rikodin ya rage ka taimaki kanka ka rage surutu in baka gaji da surutu ba gajiya suke da rikodin ba da aka su umarnin da aka yi musu kenan ba su zuwa ko ina ba wata ibada da suke yi su ba sallah suke yi ba azumi ba komai ba ibadar da aka dora musu kawai su ta binka duk inda kake duk inda ka shiga ku shiga tare in ka fito ku fita in ka tashi su tashi in ka ga sun daina rubuta komai kayi bacci amma kana farkawa su dawa ba bacci suke ba ba guda biyu ba ne da nawa in za a ce ya sun shagaltu da aiki yaushe suka gama na suka je ina da nawa kana da naka kowa yana da nasa ka je kasuwa tare da su kuku ka je makaranta tare kuke ka tafi ofis tare kuka tafi ka shiga gida tare kuka shiga ka fito tare kuka fito wa fi'alihi an umarce shi da su rubuta aikinka ba iya magana kawai suke rikodin ba har da aiki duk abin da sunansa aiki an umarce su rubuta wa kuma kaga kuma mala'ikun nan mu'tamirani li amrillahi la ya'suna Allah ma amarahu mu'tamirani masu bin abin da Allah ya umarce su da aka tunda aka ce ga aikin da za su yi tare da kai suna nan suna ta wannan aikin ba dare ba rana har sai ran da rai yayi halinsa daga ran da ka zama mukallaf ka zama baligi to suna nan sun fara aiki a kanka ran da mutum ya zama balagagge to daga ranar wannan mala'ikun za su fara rikodin yushiru bi hadaini albaytaini ila wujubil imani bil malakain yace malam imamul qahtani yana nuni yana ishara ne a ƙarƙashin waɗannan baituka guda biyu zuwa wajabcin yin imani da wasu mala'iku guda biyu wa humul kiramu su ne masu daraja alkatibuna masu rubutu allazina qala Allahu fihim su ne wanda Allah ya magana a kansu yace kiraman katibina masu daraja masu rubutu ya'lamuna ma taf'aluna suna sane da duk abin da kuke aikatawa ba a ba a yi musu kwanto ba a yi musu alaye ba a basar da su an fahimta ko ya alamuna kar suke ganin kowa ya alamuna ma taf'aluna duk abin da kuke aikata sun sani lalle kan ka buya wani guri ba mahalukin da ya ganka a gurin kai kadai ba kai kadai bane ka yaudar kanka da kake jin kai kai kadai ne bari kai abin da kaga dan Allah ka yaudar kanka ai su wannan gara ma ka fito bai na jama'a kai in su ba za su yi rikodin ba in ba za su yi rikodin ba ba ka da matsala kai babban matsalar ka mutumin da ba shi da aljanna ba shi da wuta shi kake tsoro kai ya ganka dan kai kaɗai ne a cikin ɗaki dan inda ka je ba wanda ya san ka su sun san ka yawwa ka yi wata nahiya ka tsallaka ka tsallaka kasar ma baka kasar ko ka je wani gari baka nan da haka can duk bako ne ba ruwan kowa da kowa su da ruwansu da kai sun san ka duk inda ka tsallaka kasa su tare aikin da aka ba su tsallaka tare da kai ka tsallaka boda tare da su ka tsallaka abinda kawai za ka yi taimaki kanka kuma ko kiftawa raƙibun aji da aka ce musu wato ƙuri suke kallon ka duk motsinka a idan su kake ka yi kallo ta gefen ido ba a ganka wasu sun ganka ka ɗan yi sigina da ido ba wanda ya lura da lokacin da ka maye ka wani ne kai wajen sigina ka yi sigina ba wanda ya ganka ma wallahi sun ganka suna gani suratul infitar wa qala tabaaraka wa ta'ala wa laqad khalaqana al-insana Allah ya ce kaga da na bata lokacinka mun halicci mutum wa na'lamu mu inji Allah muna sane da matu wasu wasu bihi nafsuhu abinda ransa ke saƙa masa hajiwa halimun bi zati sudur kenan sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار yace muna sane da matu wasu wasu bihi nafsu kawai rahama ce ta Allah a hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yi wa al'ummar manzan Allah afuwa ya yafe musu abin da suke sakawa a ransu matukar ba su faɗa ba matukar ba su aikata ba amma kakka ɗauka da ka saka ka warware kai kaɗai ka saƙa ka warware kai ka san me ka saƙa kai kaɗai ka san me ka warware Allah ta'ala ya san ka saƙa ko alheri ko akasinsa ya san ka warware da Allah ya sani Allah ya ce kuma wa nahnu aqrabu ilaihi shirman da dan adam yake mu mun fi kusa da shi min hablil warid sama da jijiyar wuyansa kaga da kaya ka zaka taba ta ha Allah ya ce mun fi ka kusa da kai kanka sama da jijiyar wuyanka ba jijiyar kafa ba da sai ka sun kuya can jijiyar wuya na ce mun fi ka kusa da ita idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani a daidai lokacin da masu haɗuwa da juna suke haɗuwa mala'ikun ne kenan anil yamini wa anil shimali qa'id a dama da kuma hagu suna nan a zaune yanzu zaman nan da nake akan kujera ɗaya yana dama na ɗaya yana hagu na kai ma haka shine idh yatalaqqal mutalaqqiyani haka suke haɗuwa teamwork ne tare suke aikinsu anil yamini wa anil shimali qa'id sai Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da bawa zai furta face a tare da wannan lafazin nasa akwai mai kula ka ya kula da bakinka mai ka faɗa duk furucin da ka fita ya fita daga bakinka raqib ne kula yake kuma na daman raqib sunansa na hagun raqib kowa kai yake kallo kawai illa iyaka wannan kayi salati kayi zikiri kayi karatun alkur'ani kayi tasbihi kayi hailala kayi waye shi wannan shine aikin da yake kula kayi ashar kayi zagi kayi ƙarya kayi gulma kaci annabi manci kayi kaza shi shine ma wato illa ladaihi raqibun sannan atid ba sa absent a ce yau yau an samu akasi an tashi da ruwan sama ba samu fitowa ba an fahimta ko yawwa ko a ce ba su da lafiya ko a ce ɗaya ya samu abin nan accident ko kaza kaza duk babu Allah ta'ala ya kira su da atid atid shine mai kula raqib kai atid kuma halartacce a halarce yake ko da yaushe yana tare da ni yana tare da kai haka sunan wannan shi sa suka ce kuskure ne ka ce na dama raqibu na hagu atidu haka muka taso ake gaya mana ai Allah ce ya ba Allah ba cewa ya ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid ba sufofin mala'ikun ne haka na dama sunansa raqibun atid na hagu shi ma sunansa raqibun atid dan aikin su iri ɗaya ne sa ido da kuma halarta shine aikin su su zama kodayaushe suna tare da kai kuma suna watching الملكان أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات wasu mala'iku ne guda biyu ɗaya daga cikinsu yana dama yana rubuta kyawawa wal'akaru an shimal yaktubu sayi'at ɗayan kuma yana hagu shi kuma aikinsa shine ya rubuta miyagun ayyuka wala yufariqanil abda kuma ba ran da za su rabu da bawa hatta yalqa rabbahu har sai ran da ya haɗu da ubangijinsa to suna su aikin ya ƙare aikin da aka ɗauke su aka ba su a kanka ran da ka mutu to raƙibu a da yake aiki a kanka su sun gama aikinsu fayajibul imanu bihima kuma ba na ganin su ba ka ganin naka amma wajibi ne yin imani da su wa humal hafizani su ne wanda mala yake kira da hafizani wal katibani ko alhafizan akwai alhafizan su ne wancan wal katibani arba'atun minal mala'ika, katibani wa hafizani, akwai hafizan akwai katibani, duk da cewa shi imamul kahatsani da ya ce wali kulli abdin hafizan marubutan yake nufi. Amma ka sani akwai su masu ba ɗan adam security hafizan akwai kuma katibani, da haka kowane ɗan adam yana da wasu mala'iku guda hudu. Katibani anil yamini wa anil shimali. والحافظان من الأمام ومن الخلف su marubutan ɗaya dama ɗaya hagu su kuma masu ba ɗan adam tsaro ɗaya yana gaba ɗaya yana baya da aka kowane ɗan adam mala'iku hudu ne suke tare da shi akwai ɗaya a gaba akwai ɗaya baya akwai ɗaya dama akwai ɗaya hagu wallazi wato ya anihi nazimu huna amma mala'ikun da imamul qahtani ke nufi a nan humal katibani ladhani yaktubani al'amal su ne marubutan nan da suke rubuta ayyuka li'annahu ashara ila zalika domin yayi ishara zuwa ga hakan bi annahuma yuhsiyani ala al'abdi ma yaf'alu domin ya nuna cewa suna lissafi da kididdige abinda bawa yake aikatawa wa ma yaquluhu suna lissafe duk abinda bawa yake faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lokaci yayi to sai mu tashi wali zalika abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum amin amin